بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأهل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافهين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما ترابيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأهل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم موسنين غير مسافهين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جنى عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ubangijina lissafa matan dai da aka haramta yace yana daga cikin su wal musanatu minan nisa'i matan da suke da aure da suke da mazaje su haramun ne a wurin dukkan namiji sai mijin da yake aure da su shi kadai suke halal gare shi illa ma malaka taimanukum sai dai bayin ku wato ku yangin ku da kuka mallaka wato idan an kamo mata a wurin yaki in aka raba ganimar su to ko suna da mazaje a can a garin su auren su ya mutu yanzu wanda matar ta fada a hannunsa shine mai ita aurenta ya mutu haka kuma mai kuyanga ya aurar da kuyangarsa wani mutum tana gidan mutumin to sai mutumin ya sai da ita to wanda ya sai da ita can mijinta sai a gaya masa auren matarsa ya mutu don mai ita ya sai da ita wanda ya saya yanzu shine mai ita sai da istibra'i haka kuma in yi sadaka da ita haka in yi kyauta da ita to haka kuma a ainihin shi ya sama nan gaba za a ce mana kada mu auri ku yangi din don akwai tashin hankali kana da matar ka kaji wani ya sai da ita ta koma gidan wani ko ka ki ko kaso kuma haka aka yi wa mastamtatun bihi minhunna illa amarka taimanukum kitaballahi alaikum yace wannan haramtattun matan nan da aka lissafa muku to abinda ubangiji ya rubuta muku kenan ya wajabta muku kenan mai da shi farilla nan an lissafo mata na zumunta guda bakwai sannan tun daga hurrimar alaikum ummahatukum har zuwa banatul akhi banatul ukhti bakwai kenan sannan aka komo aka haramta na shayarwa an shigar da guda biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya haru min ar-rada'i ma ya haru min an-nasab duk abin da zumunta ta haramta shayarwa ta haramta to ga bakwai kenan na zumunta ga bakwai na shayarwa sha hudu kenan akwai wasu na surkuta guda hudu su ne matar uban mutum matar dan mutum uwar matar mutum yar matar mutum na sunkuta guda hudu to su ma in an ɗauko na shayarwa guda hudu an hada sai su zama takwas to kaga nan an samu 22 kenan to daga nan sai a samu waɗanda suke ba haramtuwansu na ɗan lokaci ne irin wannan kaga mai mijin nan haramun ce amma in mijinta ya sake ta gama idda ta zama halal kowa sai ya aura wanda duka bata haramta gare shi ba kuma mushrika haramun ce amma in ta musulunta ta zama halal ko kuma ta bar tsafi ta koma kirista ko ta koma yahudanci ta halatta haka kuma kuyanga da aka ce sai dai mara kuɗi shi zai aura wanda yake jin tsoron zina to kaga in ta yantu ita ma ta zama halal ga kowane mutum ya za lissafo su dai sun kai wajen arba'in da kusan takwas tsakaninsu akwai khilafa akwai inda ba khilafa akwai na har abada akwai wanda ba na har abada ba na har abada su waɗannan dai guda bakwai ɗinnan da guda bakwai ɗinnan na dangi da na shayarwa su haramtattu ne har abada ha kuma na guda hudun nan da waɗansu guda hudu da haka da aka hada da su su ma haramtattu ne har abada amma yan uwa waɗanda aka hada in an saki ɗaya za a auri ɗaya haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta ba za a auro baba akan ƴa ba ko kuma ƴar uwar uwa akan ƴa ba ba a kawo karama akan babba ba a kawo babba akan karama waɗannan kuma in an haramta ɗaya za a yi amfani da ɗaya waɗannan na ɗan lokaci wajen guda ishirin da kaɗan ne na har abada huma ishirin da kaɗan ne in sun haɗu sukan zama wajen arba'in da takwas su mata haramta tuɗin illa ma malaka taimanukum kitaban la alaikum wa halalakum ma wara a zalikum amma banda wannan lissafi to na halatta muku dukkan wanda sunanta bai shigo cikin waɗannan ba na haramta muku sai dai wanda kuka ji annabi na ya haramta in annabi na ya haramta ni ne na haramta wa ma ataykum rasulu fa khuzuhu wa ma nahaykum an fantahu annabi ya haramta guda tara ga waɗannan a cikin ga waɗannan guda guda bakwai na shayarwa wanda ya hada su da da waɗannan ga kuma guda biyu na baba da yatta da khala da yatta ga kuma na na surkuta na shayarwa to duk abin da sunan su bai shigo cikin waɗannan ba na halatta muku wa halala kuma wara zalikum an tabtahu bi amwalikum musinina ghayra musafihina da nace na halatta muku dinnan fa ku nema ne fa ku aura da kuɗin ku ba na ce na halatta muku duk matar da kuka gani ba ta da biji ba ta da idda ba ta cikin waɗancan cewa na halatta ba a'a ku nema ku aura da kuɗinku in kaga dabba a daji mai kama da dabbobin gida kamar su su barewa kamar su gonki tun da ba mai su an halatta maka naka ne in ka da itace a daji ko yashi ko dutse in ba na kowa bane an halatta maka naka ne banda mace mace kan don ka gamu da ita ba ta da miji ba ta da idda ba ta da babu wani abin da zai hana ka aure ta to Allah bai waka ba sai ka je wajen masu ita ka aura da kuɗinka fanki wannan bi izni alihinna an tabtahu bi amwalikum ku nema ku aura da kuɗin ku wato wannan shine sadaki kenan rukuni ɗaya daga cikin rukunnan aure sadaki ba shi da iyaka ta wajen kankanta a wajen imamu shafi'i da imamu ahmadu ibn hanbal saboda lura da asalin hadisai yadda suka kawo a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta sama ba da iyaka tunda wadattu mustibdala zaujin makana zaujin wa atitu mu'ide wannan kintsara amma cikin malikiya sun kaddara masa rubu dinari haka kuma hanafiya sun kaddara masa dirhami goma to amma hambaliyawa da shafi'awa su ba su yi wa sadaki iyaka ta ƙasa ba yadda yake a wurin hadisai ba su yi masa iyaka ta sama ba yadda yake a ƙur'ani kuma shi auren gaba ɗaya yaya yake ne shin aure kan wajibi ne akan mace da namiji wanda duk bai yi ba ya sabi Allah ya bar farilla ko ko mustahabbi ne wanda yayi yayi wanda bai ba shi kenan ko ko sunna ne wanda yayi koyi da annabi wanda bai ba shi kenan to shine masu furu'a suka ce wa bi tibakihin nikahu wajibun wa mandubun wa mubahu mai hukamiya yana cewa in kana so ka samu wannan amsa to sai kai magana da mai neman auren shi zai baka amsa idan miji ya ce ni ba na zama in ba mata lalle ba zan iya zama ba sai da mata ba zan iya ba yanzu kai in baka da aure ko lalata zai ka to ya na iya ai ba zai yiwu bane to wannan yin aure a wurin sa wajibi ne dole ne ko ba yi da kuɗi ya ranto lalle ne dole ya aure wannan wato wanda auren sa yake zama dole kenan wanda ba zai iya ba sai da mata wanda kuma aure sunna ne gare shi mutum ne wanda yake so yana so ya samu ƴaƴa yana so ya zama babban mutum mai bada abinci mai amfani da jama'a yana son matan amma bai kai na farkon ba to wannan aure sunna ne a wurinsa saboda bin sunnonin manzon Allah da sauran annabawa akwai wanda aure yake mustahabbi gare shi shi bai damu da matan sosai ba amma in ya samu yana so amma ba shi da kuɗi in an ce zai auren to zai fada aikin haramun na neman kuɗi to wannan mustahabbi ne gare shi in ya ga dama ya ta kulle kulle har ya samu ya auren ya zauna da ita kar ya fada cikin haramun akwai wanda aure yake makaruhi gare shi wanda zai aure ta baya bukatan ta amma shi namiji ne kuma zai cuce ta to wannan kada ya auren akwai kuma wanda aure yake haramun gare shi mutum ne ba da al'auran maza ba da kayan maza to wannan yin aure a wurinsa haramun ne ya zai da ita saboda haka in baka da kayan namiji dai babu aure wajenka haka aure yake wa bi tibarin naki nikahu wajibun wa dun wa na mubahu an tabtahu yan walikum musinina ghayra musafihina da nace na halatta muku din nan ku nema da kudin ku nema da kudin naku ma fa ba wai duk matar da ka gani in ta yadda kuka yi lada ka bata kudi shikenan na yadda ba a'a nace ku yi aure muhsinina ghayra musafihina za ku yi aure ne ba zina za ku yi da ba zina za ka yi da ita ka biya ta kuɗi ba a'a ghayra musafihina wala muttakhizi akhdanin kuma shi zina a zamanin da iri biyu ne Allah kiyaye akwai zina na kasuwanci dama ta kafa gidanta ne na karuwanci na kasuwanci duk wanda zai zo ya biya kuɗi ya yi zinan ya zo ya yi akwai kuma na soyayya a'udhu billahi wannan kuma mace ce take yin kawa da mutum ko da mutane to banda wannan mutum ba wanda zai iya kwanta da ita sai dai mijinta wannan kawanta ne wato na soyayya ne wannan ba a lura da kuɗi soyayya ce kawai take aiki to shine khidmu wato akhdan to dukkan guda biyu Allah ya ce haramun ne wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma badana na farkon wanda ake sa tuta gidan karuwai ne gashi kasuwanci ne an haramta wanda ake a ɓoye na ƙawancen na soyayyan an haramta duk da Allah ya haramta zina dai ba yadda za a yi ta halatta ta ko ina haramun ne wala mutakhida fa mastamtatun bihi min hunna fa atuhunna ujurahunna fariida yace an tabtagu yan walikum musina ghayra musafihina fa mastamtatun bihi min hunna fa atuhunna ujurahunna fariida to nan kuma akwai wani aure da ake zamanin da ana kiransa auren mut'a auren mut'a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin abubuwan da babu irin su a musulunci abu ne an halatta an haramta an halatta an haramta an halatta an haramta an haramta shine na karshe har sau bakwai an haram in sun tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabban su sukan ce ya rasulullah mun zo yaƙi ba mu da mata mu ko muna son mata sai ya ce ya halatta musu in sun ga mace bazawara su yi lada da ita a yi auren mutu'a duk kwanakin da za ka yi matarka ce ku sa kuɗi har lokacin da za ka tashi to ran da ka tashi aure ya mutu ko kwana ɗaya ko kwana biyu ko goma ko ashirin ko wata ran da dai in kwanan ya ƙare zamanka bai ƙare ba in ka ga dama za ku sake shiryawa ka biya kuɗi kowane kwanaki da kuɗinsa wannan shine auren mut'a in mutum bai da kuɗi in zai ba da zani ne in zai ba da mayafi ne duk suna yi dai to ana yin haka annabi sai ce ya haramta in wani lokaci kuma sun dada matsawa sun roƙe shi a wurin tafiya ce shikenan ku je an halatta haka har daga ƙarshe dai haramci shine na ƙarshe kama cikin sahabbai kamar abdullahi ibn abbasin kamar imran ibn husaini su suna kan na farkon nan sun ce ba a haramta ba shi dai ya zama ne kamar wanda aka ce idan ya nemi abinci ya rasa yunwa za ta halaka shi an yadda ya ci mushe to ta wannan hanyar ne amma an sake yin magana da shi abdullahi abbasin zamani sannan umaru ya ce ya janye domin sannan umaru ya ce dukkan mutumin da aka kawo mini shi ya yi auren mutu'a to a sa za a yi ta dukansa da duwatsu sai sun binne shi na haramta to Abdullahi ibn Abbas to shikenan an haramta kun ji Amirul Mu'minin ya haramta da dai Allah ya kawo wa mutane sauki amma kuma sarkin musulmi ya haramta kun ji dai ya haramta to sai aka zauna akan haramcin har ma suke cewa ba don dai wannan haramci da aka yi ba da ba wani musulmin da zai yi zina duk garin da ka je sai ya zama kaman hotel kaman yadda zaka aika da kwano a sayo maka abinci haka wannan din ma to amma haramun ne har yanzu wannan kam an zartar da haramcinsa amma har yanzu ma shi'a suna kan wannan mut'a su suna yi akwai wasu malamai kaɗan wanda su ma suna yi amma dai tun da aka ce an haramta sahabbai waɗanda suke ciki ma sun janye a biya kan an haramta ɗin shi ya fi zaman lafiya amma ko yanzu idan mutum ya yi tafiya misalin zai tafi kasashen turai bai da kuɗin da zai tafi da matarsa ko shi musulmi ne ba zai je ƙasar turai ya zina ba to idan ya je can ya iya ɗaura aure da matar ta ce ni fa bana iya zuwa ni fa bana koma Najeriya ga shi ko ka ce zaka aure ni ba zan koma Najeriya ba ba zan tafi kasar ku ba kika sani ko in na gama karatu na zan samu aiki a garin nan ba sai mu zauna ba kai dai karka ambata mata in ka zo tafiya zaka sake ta kika sani in na gama makaranta na ko in na samu aure a garin nan zan zauna to kai wannan auren kai nufin ka dai in ka gama kwas ɗinka za ka dawo Najeriya kuma ka zama za ka dawo da ita ba to wannan ya fi ka yi zina waɗansu sun ce to ai ka yi mata yaudara tun da ka san za ka sake ta lokacin da za ka tafi ai ka yi mata yaudara to ai gara dai ya zama an yi haka ɗin akan a yi zina domin wannan akwai hanya amma zina babu hanya ta ko ina to wannan kenan falastamtatun bihi min hunna فآتوهن أجورهن فريضة فما استمتعتم به منهن wanda duka kuka yi istimta'i da su in auren mutu'a in ne kuka yi da su fa'atuhunna ujurahunna fariza lissafin kuɗin da kuka yi da su na mutu'an nan a lokacin da ba a hana ba to ku ba su kuɗin su ku biya su kuɗin su lokacin da ba a hana ba in kuma yanzu maganar sadaki ne ake yi yadda kuka yanka mata sadakin nan in ta zo ta kwanta da mutum to dole sai ya biya ta sadakinta a cike ba kuma an ce dole ne da ya kwanta da ita sai ya biya ba in an kulla da bashi ne ko yaushe ne ne in ya samu zai biya bashin inda bai kai shekara arba'in ba kuma ta tun bihi min hunna fa'atu hunna ujurahunna fariida wala juna alaikum fi ma tarabaitum bihi min ba'dil fariida a lokacin mut'a babu laifi idan kwanakin da kuka ɗiba sun ƙare kuɗin sun ƙare yanzu za a rabu to sai kace gashi zama na bai kare mu sai kulla wani sabo ko a iya ku sake yarjejeniya ku kulla wani sabo din wala jana fi ma taradaitum bi min ba'd al-fariida inna Allah sani Allah kana haka yake aliman hakima ta wajen mut'a dai wannan ayar ba ta aiki amma sahabbai su da kansu sun rasa wace aya ce ta soke ta a bangaren Aisha da almajiranta sun ce ayar ayar gado ta soke ta domin auren mut'a ba gado kuma babu wani aure wanda ba a gado in ba na mut'a din ba to saboda haka sai dai auren baki tabiya wannan kuma suka ce a wallazina li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin fa man yattabi wara'a zalika fa lakum adun mut'a din nan ya zama wara'a zalika ba ba aure ne cikakke ba saboda haka tun daga sahabbai dai an ce an soke wannan hukunci inna allaha sani allah kana haka yake lam yazal muttafiqan bidhalika aliman masani ne hakiman goni mai iya shari'a mai iya hukunci
ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكروهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافات ولا متخذات أخدان فإذا أرسلن فينتهين بواجهة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم ومن لم يستطيع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن آلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف موسنات غير مسافهات ولا متخذات أخدان فإذا أوسن فنتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم ومن لم يستطع منكم قولا أتكنك يا كو جماعة مسلمي دون دبا يد إيكو أن ينكي المحصنات المؤمنات باي da ikon auren mace diya mumina bai da iko ta saboda wahalarsu da yawa kai ne za ka yi komai in ka ɗauko ta ka ajiye ta a gida dukkan wahaloli kai za ka yi to in ba ka da wannan iko na biyan kuɗin sadakinta da yake yana da yawa ba ka da ikon yi mata wahaloli irin wanda ya dace da girmanta ba ka da ikon ka zauna da ita to famin ma malaka ta yamanu kumin fata tukun muminat ai yadda ku auri ku yangi muminai daga cikinku mutum ya auri ku yanga in ba da ikon auren ɗiya a nan kamar yadda muka je muka faɗa a karatunmu da ya wuce kuma lalai ta ku ɗaula nan yanki al-musanati kaga al-musanatu a nan ba irin na wanda muka karanto na farko ne ba wal musanatu minan nisa'i mata masu maza a nan ko musanatu mata muminai a nan to a gaba za a ce musanatin gaira musafiyatin masu kamewa wato mata masu maza musanatu mata ƴaƴaye musanatu mata masu kamewa musanatu to har ana fassara shi kashi hudu to in ba malami yaushe littafi zai bayyana maka wannan an koro haramtattun mata an sa wal musanatu a ciki an koro halartattun mata yanzu an sa wal musanatu a ciki gashi nan da wani lissa dimin dauran an yanki hal musanati al mu'minati fa mimma malakat aymanukum min fatayatikum al mu'minat to sai ya auri ku yanga kenan daga cikin ku yangin ku mu'minai wannan shi yasa imam malik bai yadda musulmi ya auri kuyanga ba yahudiya ko kuyanga ba nasariya ba saboda wannan riskarwa min fatiyatikum muminat amma imam shafi'i da abu hanifa su sun ce a ayyabon su aka yi ba wai an hana a auri waɗanda ba su da imanin bane yahudawa da da nasara din tunda an yadda a aure su ‘ya'yayensu me zai hana a auri kuyanginsu in an riga an matsu ɗin to nan akwai khilafa shi mai tafsiri in yana yin tafsiri ba mazhaba yake wa fassara ko ɗariƙa ko wani abu musuluncin gaba ɗaya zai sa a gaba har da kafirci da munafirci duk zai zuba komai a gaba ne ya faɗi yadda qur'ani ya faɗa fa min ma malakat aymanukum min fatiyatikum mu'minat wallahu a'lamu bi imanikum ba'dukum min ba'd Allah ya fi kowa sanin imaninku mai yiwuwa ne ma ku yangar tafi ɗiya imani watakila ma ku yangar tafi ɗiya imani kuma inna akarmakum inda Allah atqakum wanda yafi ku daraja a wurin Allah wanda yafi ku tsoron Allah ba'dukum min ba'd fankihunna bi izni alihinna wallahu alam imanikum ba'dukum min ba'd ku da ku yangin da bayin da ƴaƴayen duk fa daga wuri ɗaya kuka fito kullukum min adam wa adam min turab duk daga annabi adam kuke adam ku da ƙasa aka yi shi kada ku rika daga kai dan an ce ku yayaye ga yadda kuke bayi ga yadda kuke kuce za ku rika daga muku kai a da ku da su duka asalin ku ɗaya ne daga adam da hawwa'u kuma asalin ku ɗaya ne wajen addini dukkan ku musulmi ne Allah shine ubangijin ku alqur'ani shine littafin ku annabi Muhammad shine annabin ku babu littafin bayi daban littafin yayaye daban ba annabin bayi daban annabin yayaye daban ba Allah bayi daban Allah yayaye daban dukkan ku gaba daya ku ɗaya ne fifitar da daraja ne kurum ba zu min ba sanke wannan ku aure su bi izni ahlihinna da izinin masu su sanke bi izni ahlihinna wa atu wannan ujurahunna bil ma'ruf sannan ku ba su sadaqin su yadda ya kamata yadda zai zama daidai musanatin amma ba ku yangin ma kamar yadda na faɗa wajen matan aure haka zan faɗa su ɗin ma mu sanatin ba wai ku ba da kuɗi ku lalata da su ba a'a ku aura su ne kamammu kenan anan masu kamewa wanda ba sa yin lalata mu sanatin ghaira musafihatin banda masu zina ba masu zina za ku biya su ku yi zina da su ba a'a ku aura aka ce mu sanatin ghaira musafihatin wala muttakhizati akhdani kuma ba masu zina a fili ba ba ko masu daukan kawaye suna yin zina da su a cikin a cikin asiri ba duk dai an hana kamar yadda aka hana da farko an dawo da shi nan domin saboda hukuncin bayi daban hukuncin ƴaƴaye daban in an dawo da maganar bayi in ba dawo da kalmar banda zina banda banda zinan bayyane banda zinan boye sai tsammani su kan ba komai an yafi saboda haka aka dawo da shi su din ma dai a aure su da kuɗi kuma ba mazinata karuwai ba kuma ba masu zina a cikin asiri da mutane wanda ba su fito sun yi karuwanci ba wala mutakhidat ahdan fa idza usinna fa in tayna bi fahishatin fa alayhinna nisfu ma ala al-muhsanat min al-azab amma su akwai wani hukunci daban nasu wanda yake banci yake bance su ku yangi bai shafi mata diya ba menene idan ku yanga an mata aure bayan ta yi aure ko da ta yi aure in ta yi zina hukuncinta baya canjawa diya in ba ta yi aure ba in ta yi zina bulala ɗari ne in ta yi aure ko jifa za a yi mata amma ita ku yanga da zama wanta budurwa da ta yi aure duk da hukunci ɗaya ne bulala za a yi mata bulalar kamar nawa kenan rabin abin da aka ba diya shi za a bata farihin na nisfu ma alal muhsanati min al azab tunda yake azzaniyatu wazzani faljidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda to ita za a ba ta rabin mai jalda a ba ta bulala hamsin kenan bulala hamsin za a yi mata kuyanga idan ta ko da ta yi aure in ta yi zina bulala hamsin ne ko ba ta yi aure ba bulala hamsin ne bawa kwa menene hukuncinsa sai ka ce to bawan ma a yi masa bulala hamsin shi ma bawan ko ya yi ko ya aure ko bai aure wajen bulala hamsin wata rana abdullahi bin umar ko ubaidullah bin umar ɗayan su ya samu ɗansa ya samu yana yana yin haddi wa baiwarsa Abdullahi bin Umar ya dauki bulala yana dukan ta yana kirgawa chat chat yana kirgawa sai dan sai yace haba baba yanzu haka Allah yace ka buge ta yace ai Allah yace mata bulala ne yace in kashe ta ne bulala ta karama duka yana kirgawa yana dukan yace baba yanzu abin da kake mata nan bulala da Allah yace kai mata kenan ita Allah ai bulala yace mata yace in kashe ta ne wannan bulala ne kuma gashi na dukan ta to mai bayi shi zai tsera bayansa haddi ba sai an kai hukuma ba don haddin su baya fidda jini abin da ke fidda jini ne ba a yi sai a hannun hukuma falai na nisku ma al-musanat min azab zalika liman khashi al-anata minkum cewa ku auri ku yangi din nan fa liman khashi al-anata minkum wanda ya ji tsoron in bai auri ku yangar ba zai yi zina ne fa aka bashi wannan dama amma wanda ba zai yi zina ba to ya jira sai lokacin da Allah ya yalwata masa ya samu ɗiya ya aura ya fi ya auri kuyanga ya ta ganin abin haushi ka dawo gida ba matarka tana ina tana gidan iyayen gijin da tana aiki ta shiga ta fita ta shiga ta fita baka da iko da ita sai dai abin da ya saura aka hawo maka ta gozo ta kwanta da daddare da asuba ta koma gidan in ta fiya kuma zo a sayar da su kana gani iyayenka ne to duka Allah ya ce gara kai hakuri dai in zai yiwu haƙurin nan da aka ce zalika liman kashiyar anata wanda ya ji tsoron yin zina shi aka ba shi dama ya auri kuyanga ba shi da kuɗin auren ɗiya yana jin tsoro kuma ba zai iya haƙuri ba to shi ne aka ba shi daman ya auri kuyanga to kuyangar aka ce in an auri ɗaya ya isa sai aka ce har ɗayan ma in ya aura har yanzu ya ga ba zai iya ba ya auro wata in ya ga ba zai iya ba ya auro wata har ya kai hudu in mazhaban malikiya ne ya kai har ya iya kaiwa hudu kai da yake shi ɗa ne yana kaiwa hudu ko da bayin ne ya iya kai su hudu kuma ko da mutum yana da kuɗi sai jarraba ta same shi game da wata baiwa ya rasa yadda zai yi da ita sai ya yi in bai kwanta da ita dai ba zai iya ba to ya aure ta maimakon dai ya neme ta da lalata akan cewa baiwa ce Allah ya hana yana da dukiya to ya aure ta ya fi bai wacce yana da mata ya guda uku ko guda biyu to ya aure ta din ya fi domin ya zo liman kashe lanata ya ji tsoron zina ta ɗauke masa hankali yana dukiyar auren mace din amma ga wata baiwa ta ɗauke masa hankali to ya aure ta din a zauna lafiya ya fi ya yi zina din zalika liman kashe lanata minkum wa an tasbiru khairul lakum ku yi haƙuri kar ku yi zina balle ku gamu da azaban Allah ku yi haƙuri kar ku auri ku yangi balle a riga iban ƴaƴan ku ana sayarwa a gaban ku shi yafi har lokacin da kuka samu kuɗin auren diya wa antum zuru khairul lakum wallahu shi Allah ghafurur rahim mai yawan gafara ne mai jin tausayi ne shi yasa yake bin ku da shari'a ya nuna muku wannan abu ba kyau in kai zaka shiga wuta wannan abu yana da kyau in kai zaka shiga aljanna yana nuna muku yadda za ku yi ku samu zaman lafiya na duniya da lahira saboda tausayin da yake yi gare ku
يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم al'umma manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam abinda annaba sai sun nema sun yi da kansu su sai Allah ya musu annabi Ibrahim alaihi salam yana ce yana yana ta inni zahibun ila rabbi sayahdini inni zahibun ila rabbi sayahdini amma mu subhanallazi asra bi abdihi Allah shine yayi isra yana bin ku da bayani yana bin ku da gafara amma ga ni abun abokan kunnan suna nema su ja ku su ɓadda ku in ka faɗi kaza su faɗi kaza in ka faɗi kaza su faɗi kaza in ka ce ai zina ba kyau ita to mutum yanzu a hana wanda ba da hatsi a hana shi ya au ka ji kiyasin shida ba ka da hatsi an ce karka yawo to wannan shedanci ne wallahi idan ya tuba alaikum Allah yana son ya karbi tuban ku ya buga gafara
wala da yatu ba ne ku yuridu allazina yattabi'una shahawati amma masu bin sha'awar son zuciya su abinda suke nufi da ku an tamilu mailan azima su karkatar da ku daga barin hanya wato fajirai suna yin haka da abokan su da Allah kai kawai Allah mai gafara ne da Allah kai kawai ai haka ya ka iya kai annabi ne ba za ka sabi Allah ba ne ai ta maka zuga irin na shedan ai ta zuga ka irin na shedan ki har ka fada auzu billahi ko kuma arna na zamanin da sun ce auren yar uwa uwa ɗaya uba ɗaya ba kyau amma uban ku ɗaya ne ba komai an ce auren yar ɗan uwa ba komai an ce auren yar yar uwa ba komai da aka haramta waɗannan aka lissafo su sai suka ce to ai duk ɗaya ne kaga babarka ai baka aurenta amma ka auri yarta ba irin namun ne ba babanka karar ka ɗan uwar uwa kana auren yarta ita ma haramun ne gare ka amma ga yarta ka aura ai duk iri ɗaya ne saboda su bakatar su kawo ma'auni ya fi irin na shaɗanci don su aukar da mutane cikin bata yuridun da zina yadda gona shawati Allah yana so ku shiryu saboda haka yake muku bayani yake shiryar da ku hanyoyi ya nuna muku hanyoyi filla filla amma duk da haka abokan ku nan sun sa ku a gaba suna so sai sun ɓadda ku da zuga dama abokin zama ka zabi abokin zama ikhtali nafsika allazi ata'a inna tiba'a tasriqu tiba'a in kana so ka zama mutumin kirki to hada kanka da mutanen kirki abinda ba za ka iya yi bane ibada sai Allah ya taimake ka da karfin sai kana koyo kana koyo kana koyo har ka iya in ka hada kanka da mutanen banza abinda ba ka iya yi na sabon Allah suna janka suna janka wurin har ka iya kai to lalle kowa ya nemi abokin zama mutumin kirki ainihin in ka zauna da abokan kirki masu koya maka abin kirki wato abin da shaidan yake tsoro babu kaman zikirin Allah zikirin Allah duk wanda ke yawan zikirin Allah in shaidan ya taba shi hauka cewa yake yi in shaidan ya yi hauka an tambaye wannan me ya hauka ta shi ya mutu shi kamar da aka ce aljanu ne suka taba shi to haka shaidan ya taba masu zikiri hauka cewa yake yi saboda haka inna wala zikrullah akbar din nan a yawanta zikiri zikiri shine maganin shaidan na'am in ka haɗa kai da mutanen kirki ka yawanta zikirin Allah to Allah zai kiyaye ka ba za ka zama kamar annabawa masu mai ba amma dai abin ba za ka zama dan uwan shedan ba ba za ka zama dan uwan shedan ba saboda haka mutane su mutanen kirki su haɗa kai da su kar su mutanen banza wanda za su bar da su shedan yana tare da mutanen banza zai zuga ka wata annabi sallallahu alaihi wasallama yana itikafi cikin wannan wata da daddare ya fito kofar masallaci matarsa ta zo ta kawo masa wani abinci ta zauna wajen tana masa magana sai waɗansu mari guda biyu suka zo sai suka gane annabi ne sai suka rage tafiyar su sai suka gaisuwa sai suka wuce da suka wuce sai annabi ce ku dawo ni kun gane ba ku gane wannan matar ba wance ce fa mata ta yar wane ya rasulullah subhanallah kai ma wani ya tuhe ka a'a rabu da shaidan shaidan wato الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم منه yadda jini yake gudana a jikin dan adam haka shaitan yake yawo a jikinsa ba wuya ya jefa muku wata wakila akwai sa'id ibn musayyib daga cikin shugabannin tabi'ai babban malami shekara su tamanin yake yake in shaitan ya bi ya bi ka ta kowace hanya bai samu ba to zai dawo ne ya kashe maka ta hanyar mata dole sai ya yace kun gani din nan yanzu shekara ta ta fi tamanin kuma ido na ɗaya ya mutu da kyan nake kyallarawa da ɗayan amma duk da haka har yanzu ina jin tsoron shaɗan ta wajen mata izin musayi Allahu akbar Abu Hurairah sai aka je na addu'a ya tsufa sai aka je na ta Allah ka kiyaye ni jina Allah ka kiyaye ni sata sai jama'a suka ce kai ka zama tsoho kai sahabin manzon Allah ne kana tsoron jina kana tsoron sata yace a ai matukan shedan yana da rai kowa kar ya sake matukan shaitan yana da rai kowa kada suke ya amince saboda haka mutane su haɗa kansu da bayin Allah mutanen kirki saboda mala'iku su haɗu da ku su taimake ku sai ba ku da shaitan amma in kun haɗu yan kwa shaitanu to shaitanu za su taru na koyi da na bayyane su ɓadda kai wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim lijadilukum wa yad'atumuhum innakum la mushrikun إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزموا أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون أهلا كي da mutanen kirki saboda aikata abin kirki an haɗa kai da mutanen banza yanzu na za a lalace wa yuridu lazina yatabuna shawati an tamilu don ku karkace mailan azimin babban karkata
صلة نعم يريد الله, يريد الله أن يخفف عنكم وصدق الإنسان ضعيفا يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا Allah yana so ne ya kawo muku shari'a mai sauƙi yadda duk inda ya ce kar ya ganka a wuri ba zai ganka a wuri ba mace an bari ka auri wadda ta fi ka shekaru an bari ka auri wadda ka fi ta shekaru an bari ka auri wadda kake jin bakinta da wadda baka jin bakinta kowane nau'i an yadda ka har ma an yadda ma ka auri ba nasariya tana addininta an yadda ka auri ba yahudiya tana addininta har an yadda ka auri ma ku yanga to ai wannan kam in dai ba kana so kai faɗa da Allah ba Allah ya yalwata maka domin in ka ce baka da kuɗi ne akwai wata hajiya tana neman ta baka kuɗi ma za ta aure ka in dai ka yarda akwai hajiyar da take nema in ka yarda yanzu nan za ta baka kuɗi ta aure ka to in an ka kaje ka yi ai ka jawo wa kanka tunda akwai su a gari to wannan ya isa misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 25 ya aure mace mai shekara 40 kaga haji in ka samu wata hajiya wacce ka shekara 15 kaga sai ta baka kuɗi ta aure ta ba sai an ganka wurin da za a yi fada da kai ba Allah yana so ne sauwaƙe wa musulmi ya nuna musu hanyar musulunci hanya ce mai sauƙi manzo Allah yana ce taraktukum ala al-mahajjati al-bayda laylaha kanahariha la yazighu anha illa halik yace na bar ku akan hanya madaidaiciya farasol dare da rana akan haske take ba wanda zai ratse sai wanda ya halakar da kansa ga ta fili an shirya musulunci يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما يريد الله ان يخفف عنكم الله ينا سو ne muku komi mai sauki wa khuliqa al-insanu da'ifa domin ya riga ya san ya halicci dan adam da rauni in ya sa abu a gaba yana so baya iya jurewa yayi hakuri in ya ta zama son matan nan to ba zai iya jurewa ya kame kansa yi hakuri ba saboda rauninsa saboda haka ne ka buɗa masa hanyoyi don kar a yi faɗa da shi kar a yi faɗa da Allah wa kulli kal insanu da'ifa malamai suka ce zamowan an halicci mutum dan adam da rauni din nan haka ne yana da rauni amma raunin raunin nan nasa shi ya bashi kamala domin su mutane a mala'iku ba za su iya zama waye da dabbobi suke ba ba za su iya cin abinci ba ba za su iya aure ba ko suna so ba za su iya ba kaga nan saboda ƙarfinsu ba za su iya karkatowa su zama kamar dabbobi masu cin abinci masu aure masu aiki ba a iyakan nasu zikirin Allah da tasbihi la ya sunan Allah ma amaran wa yaf'aluna ma yumaruna dabbobi kuma ba za su iya mai da kansu kamar mala'iku ba su yi ta zikiri su yi ta ibada ba za su iya wasu dabbobi ko suna so ba za su iya ba to mutum ne dan adam zai iya ɗaukan kansa ya mai da kansa salihin bawan Allah ya haɗa kai da mala'iku yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturuna dai da rana yana bautan Allah in ya dawo kuma ci abinci kaman dabba yayi aure ya kwanta da mata kaman dabba kada shi zai je ya hadu da malaiku wajen zama a fadan Allah ya dawo ya hadu da mutane masu jikuna irin nasa saboda raunin nasa a lankwasa shi ta ko ina a lankwasa shi ya zama mala'ika a lankwasa shi ya zama dabba saboda raunin nasa saboda ya samu kamala a rike yawan zikiri yawan ibada don a haɗu da mala'iku kada a rike ashararanci don a zama shaidanu tare da dabbobi da shaidanu وكل قليل كان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون زيارة عن تراب منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما an yi maganar mata yanzu kuma za shiga maganar kuɗi dama duk haɗarin duniya akan rai da mata da kuɗi yake haɗarin duniya duk akan rai da mata da kuɗi yake to an yi maganar mata dai an yi bayani an cika to yanzu za a kira mu a ce to maganar kuɗi wanda aka yi maganar gadon sunan wanda aka raba wa mutane su ko wannan kuɗi ga hanyar su ya yi wallazina amanu la takulu amwalakum bainakum bil batil na haramta muku cin dukiya a junanku da ƙarya an haramtawa mutum ya ci dukiyar ɗan uwansa da ƙarya sai dai ciniki na yarjejeniya cin dukiya da ƙarya hanyoyinsa da yawa riba yana cikinsu rashuwa yana cikin su a gululu wato cinye kuɗin gwamnati yana cikin su kuma balle fa su fowa na ake cewa fowa na duk yana cikin waɗannan caca da kuɗin karuwanci da kuɗaɗe na haramun dai ga sunan hanyoyinsu da yawa to dukkan dai wannan hanya hanyoyin da ake samun kuɗi na halal guda hudu ne su ne hikimatu hikimatu hikima ta Allah hi hirasatu noma in ka yi noma ka samu halal ne ki kasabu nema nema ta hanyoyi duk abin da aka ce maka haramun ne ka nisance shi ka samu ta hanyar halal to wannan kasabu nema halal ne ma mirasu in ka gaji dukiya kai ba ruwanka ka gada ne in za a tambaya tambayi wanda ya tara dukiyar wanda ka gada kai ka ba ruwanka kai gada gada kai hikimatu to tijaratu saye da sayarwa to saye da sayarwa ya shigar da sectors da sauransu kasabu kuma ya shigar da ayyukan gwamnati da sauran ayyuka to ta wannan hanya amma duk wanda ya ci kuɗi ta hanyar zamba kar ku ji ce duk wanda ci dukiyar maraya ya ci wuta zan kona shi a wuta ku yi tsammani shi kadai kowa ya ci dukiyar haramun zan kona shi akwai hadisin da yace dukkan cikin da ya cika da kuɗin haramun wuta ta fi cancanta da shi la kiyaye la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci kuɗin junanku bil batil da ƙarya illa an ta kuna tijaratu sai dai in saye da sayarwa aka yi fatauci to fatauci kan wannan da mutane suke ce kazamar riba kazamar riba sai dai in shari'a ce ta nuna riba ta zama kazama amma don wani ya ga riba ta yawa ba wani damuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika a sayo masa rago na layya dirhami biyu ko ko dinari biyu ya aika a sayo masa ragon layya dinari biyu aka je aka sayo ragon layya ana dawowa abu dinari dinari ɗaya kai ana dawowa mutum yana dawowa ana tayawa ana tayawa har aka taya dinari biyu kamun ya soji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sayar da ya sayar sai ya sake komawa ya ba da dinari sai aka sayar masa rago irin na daɗin nan sai ya dawo ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga rago ga dinari yace ah ya aka yi na baka dinari ɗaya ka dawo min da dinari na ka dawo min da rago yace ya rasulullahi ai na sayo ragon na farko dinari guda ne ina tafiya a hanya ana tayawa har kai dinari biyu yake na bar raguna a kasuwa sai na sayar musu na je na sayo wani wanda na sayo kenan wannan kuma dinari sai Allah ya sa maka albarka cikin cinikinka saboda haka in ka ci dirhami ɗaya na riba yaƙi da Allah amma don riba ka samu ba hanyar riba bane ba komai an an hana intikari wato ka ɓoye abubuwan abincin mutane ka hana sai an sai ya tsada ka sayar to wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yin haka duka yana kin sa yana kin mai yin wannan aiki mai ɓoye kayan abincin mutane sai ya tsada ya sayar wala taqtulu anfusakum kar ku kashe kanku Allah ya hana kashe kar ku kashe kanku duk mutumin da ya aikata abin da Allah ya hana to ya halakar da kansa ya kashe kansa wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima kar ku kashe kanku wato mutum ko ya ji zafi ko ya ji haushi ya kashe kansa a zahiri wannan kashe kai ne duk wanda ba su da imani inda duniya ta ishe su sai sukan kashe kansu to duk wanda ya kashe kansa da duk abin da ya kashe kansa da shi za a tashi da abin a lahira ya dinga suka in abin suka ne ya dinga sukan kansa da shi kenan har abada a cikin jahannama in abin duka ne ya dinga dukan kansa da wannan abin kenan a cikin jahannama in in wani abu ne sammu ya sha ya dinga shan wannan sammu a cikin jahannama in ya kashe kansa haka kuma in kashe kai na ma'ana ne Allah ya hana karka yi kaza karka yi kaza to in kai abun ka kashe kanka har yanzu wala taqtulu anfusakum kar ku kashe kanku inna Allah kana bikum rahima Allah yana jin tausayin ku ya mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا وأن أبو بواد أكل السافو wanda aka lissafo tun daga wala tankihu banaka aba'ukum min nisa illa ma qad salaf har zuwa nan wayannan hukunce hukunce an nuna muku mai kyau an nuna muku mai muni har da aka shigo wajen maganan kuɗi an nuna muku mai shi an nuna muku mai muni to duk mutumin da ya kuskura yace kai to Allah in ka biya malamai mai zaka ci kai da Allah in ka biya to Allah kai kawai Allah mai gafara ne to duk wanda ya kuskura yayi haka udwanan saboda ƙetare iyakan Allah wa zulman saboda zaluncin mutane ko zaluntar kansa fa saboda zulmi naran ya sani zai shigar da shi wuta ya sani zai shigar da shi wuta kamar mutane sun tambaya su ce ah ya ubangiji kamar mun ji ka so maganar da ya ayyuhal ladina amanu kuma ka ce innal ladina amanu wa salatu laka ashabul janna ka so magana da ya ayyuhal ladina amanu kuma ka ce zaka shigar da su wuta mu'minan zaka shigar da su wuta sai wa man yaf'al zalika udwana wa zulman fa sawfa nuslihi nara sai ce wa kana zalika ala Allah yasira wato in dai musulmi ya ji saukin aikata kaba'ira bai tuba ba to ni ko in sa shi a wuta wani abu ne niwa mai sauki a wurina yana musulmin tun da ya ji saukin kaba'ira bai ji nauyin su bai aikata bai tuba ba ni kuma sa shi a wuta wani abu ne mai sauki a wurina san musulmi ne idan mutum ya kafa tarko don ya kama gafiya in dan akuya ya taka fa sai ya kama shi ya sani saboda haka musulmi mu nisanci manyan kaba'ira in ya abu mun yi mu tuba tuba wa Allah mu ta tuba tunda an ba mu sanda idan ciwo ya ki warkewa an baka magani wanda zai hana ciwon tashi an ce wannan ciwo ba da magani amma kullum ya tashi ga maganin da zaka sha ya kwanta to kar ka rabu da magani kullum ka ci abin da zai tada ciwon ka sha magani wanda zai kwantar da ciwon zunubai dai ga sunan muna cikin su ba yadda za a yi mu rabu da su dole mu sai tuban ne dai za mu kawo in ka in ka bar wannan ma ka fada cikin wannan in ka bar wannan ma ka fada cikin wannan saboda haka ba mu da magani sai yawan tuba tuban nan shine maganin mu kuma Allah ya yi alƙawari zai mana gafara in muna tuba amma yau an zalika da wani wazir man fasafa nafsihi nara wa kana zalika Allah yasira in tajtanibu إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما
إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئ سيئ سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه إن دي كوكا نيسانتي من يمن ين كبائر نن وند مكا هنا مكو من يمن ين كبائر وند مكا هنا مكو إن كوكا نيسانتي سو to nukaffiru ankum sayi'atikum kananan zamu gafarta muku ba ku tuba ba in dai ka ne sanci manya manyan kaba'ira to kananan ko baka tuba zamu gafarta maka domin in kai alwala duk abin da ka kai sabon Allah da shi da hannu ruwan alwala ya wanke in ka kukura bakin ka duk abin da ka sabi Allah na baki ruwa ya wanke in ka wanke fuska duk abin da ka sabi Allah da ido ruwa ya wanke in ka wanke kafa duk kafan ka ta taka na haramun ruwan alwala ya wanke kamun ka je sallah ma an riga an gafarta maka in dai ba manyan manyan zunuban ba su sai ka tuba su ko ka tuba akwai wasu ciwon da tuba baya musu amfani don an riga an ajiye musu haddi abin da aka ce masa haddi misali kamar haddin kazaf ko wa mutum shege ko mazinaci to akwai haddi bulala tamanin ko ka ce Allah na tuba na tuba na tuba astaghfirullah sai ba za a yafe ba sai dai an maka bulalan nan tukuna haka sata in ta tabbata aka kai wurin hukunci to ko mai kaya ce ya yafe mai sata ce na tuba astaghfirullah sai Allah ba zai yafe sai an yanke hannun nan haka da dukkan abubuwa kamar kamar mutum ya rabu da matarsa cika uku duk abin da kai ba yadda za a yi in ba ka sake ta in ba ka bar ta yi aure wani ya aure ta ya sake ta ba wata hanya ko ka istighfari ko ka yi sadaka ko ka yi Allah ba zai da ba sai dai wannan duk abin da Allah ya riga ajiye masa haddi to maganin sa ai haddin nan in ka yi haddin kuma bayan ka yi abin da aka ce din kana jin kunya Allah yana ganin ka da abin kai ta istighfari domin abubakar a shibli wani daga cikin wani yake ai ko Allah ya maka gafara Allah bai manta ka sabe shi ba in tattar muka ba'ira ma sun hauna anhu in kuka nisanci manyan kaba'iran da muka hana muku in ji Allah nukassir ankum zai atikum za mu gafarta muku kananan zunubanku kaba'ira manzo Allah ya faɗi waɗansu iri iri akwai inda yake cewa ittaqus sab'al mubiqati al-ishraku billahi wa uququl walidaini وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وقذف الموسنة وأكل مال اليتيم والزنا والربا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne sanci manya manyan kaba'irai masu halakarwa a cikin zalista fa tsahi da kin iyaye da kisan kai da zina da cin dukiyar maraya da cin kuɗin riba da kuma gudu wajen yaƙi to banda waɗannan akwai wurare da yake lissafi waɗansu wanda suka fi waɗannan yana lissafin su a wani wuri ibn abbas ya ce in za a lissafi sun kai wajen ɗari bakwai kaba'ira manansa wanda Allah ya yi masa da ya faɗe shi bayan ya gama shi abdallahu da azaba na nima ko azabin muhina duk wanda ya haka za masa azaba mai raɗaɗi to ya faɗi sai an yi kaza kuma an faɗi haddinsa kenan Allah ya kiyaye amin an nisanci zunubai manya da ƙanana Allah ya mana gafara nukaffirankum sayyi'atikum wa nudkhilkum markalan karima in kuka nisanci manyan kaba'ira za mu gafarta muku manyan zunubanku in kun nisanci manyan za mu gafarta muku ƙananan mu shigar da ku aljanna wato wata irin shiga ta daraja za mu shigar da ku aljanna wani irin shiga na daraja madakalan kenan ko mudkalan wurin shiga mai daraja ko shigarwa na daraja Eh? Qur'ani ka yawanta karatu Qur'ani ka yawanta istighfari ka yawanta la ilaha illallah ka yawanta salatin annabi ka yawanta yawan sallah اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهي عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر نعم ما دني كان طيب سمعني سمعني daga Usman Abdullahi daga Usman Abdullahi zuwa ga ce ina roƙon Allah shi ƙara maka karama kuma shi saka maka da alheri bisa taimakon da kake wa addinin musulunci ba haka ina son don Allah shehu ya yi mini bayani idan mutum ya kasance suna shan taba sigari amma ya san cewa ita san saban nan a gare shi haramun ne to ya a ba shi da diga tijaniya tambaya ta ɗaya kenan to ya alƙawari ya alƙawari ne bar shan taba sai a ba shi tambaya ta biyu kuma idan mutum yana ɗariƙar tijaniya ba ya shan taba sai wani bala'i ya aukan masa in suka shan taba to yaya wani dusa yake ya bar shan taba ya masa tajjibi na'am alhamdulillah daga ɗan jinjiri gangare kowa zuwa ga malam bayan gaisuwa da fi girmamawa mai yawa da fatan Allah ya kare ka da mai da mai gidana yana da mai gidana yana da mata hudu kullum ba su zama lafiya har mata kai da baya iya zama a gidan saboda yawan tashin hankalin da suke yi kuma kullum sai sun ta sai sun matsa mata cewa ya ba su takarda na saki don ba da su zama tare da shi shi yaya magana auren su yake in ya gaba zai iya zama da su ya hakuri ba su ya sake su sai ga bayan gaisuwa da fata alheri a karbar da mutum ne yake da matarsa sai mijin matar uban matar ya matsa masa matsawa mai tsanani kan ya rubuta da ita matar shi kuma sai saki matar saki daya bayan da saki ta saki daya sai ya koma domin uban ya mala mata sai uban ya ce masa a'a ya bata su ta gama idda da ta gama idda sai ya aure ma da wani ya san sa sai kuma bayan wannan tambayar ta biyu shi ne ke cewa akan kallahu bayan uban ya rasu mutum ne sai ya koma ya aure kishiyar uwar matarsa yaya auren yake inda ba uwar mata bane ba komai to akramakallah inda ba uwar mata bace ba komai tun da yake shirkin nasa ya rasu ko ba komai
zuwa gare ka daga jami'ar fasaha ne yau assalamu alaikum wa rahmatullahi da bayan haka nan ina fata ina rubuto maka wannan wasiƙa domin fatawa ta sabilillah fatawa kuwa shi ne ina so sai ya mana bayani sallatu tahajjud ne wanda ake yi cikin wannan wata mai alfarma yana bukatan malam ya yi mana bayani tarihin yadda ake gabatar da ita da kuma fa'idodinta kuma muna son sai zai yi ina fata zai zai mana bayani idan akwai hadisi ko ayoyin alkur'ani mai girma da suka zo da wannan sallah ina wannan sallah a jimin salatu ne gudu su shamsu ila gasaqin layl wa qur'an al-fajr إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك أفي أن يبقفك ربك مقاما محمودا تهجدي وتوي صلى دليشين تهجدي ونظل في كل ما صلى ta dare wajibi ne a kansa mu kuma sunna ne a gare mu amma yakan tsananta wa kansa in watan azumi ya kama yakan yi ban kwana da iyalansa ya basu gaba ɗaya ga gidansa fa ga masallaci amma ya ban kwana da su ya shigo masallaci ya zauna sai sallah sai karatun qur'ani har kwana goma na ƙarshe ko kwana tara wannan shine itikafi zaman masallaci yin sallah da daddare kuma shine tahajjudi idan mutum ya ce tahajjudi zai yi wannan ba sharadin itikafi bane yayi ta karatun qur'ani yayi ta sallah yayi ta karatun qur'ani yayi ta sallah amma mai itikafi shi ba fita daga masallaci sai an gama itikafi ba yana da farala da yawa duk wanda yake da da da dama ya kokari ya tayi ina da shi bayan gaisuwa ta da fatan alheri Allah ya kara maka lafiya da karama da ɗaukaka bisa ko addini amin tambaya ta na farko shine shin yana yiwuwa a yi sallar juma'a da taimama saboda fitar lokaci ba a yin sallar juma'a ta yamma gaba daya yawa tambaya ba na a yin biyu ta yamma da sallar juma'a gaba daya na'am. tambaya na biyu shine shin ko yana yiwuwa a bayan mutum ya yi wazifa shi kadai ne ya zo kuma ya samu jami'i biyu daga almajirin almajirin sai ka mutum ya yi wazifa shi kadai ko ya yi da jama'a ya sake tun da wata jama'ar sai ya sa kansa su yi wazifar tare da niyan nafila da yi wazifa ita ɗaya ce ake yin ta kowa haka yana yin wazifa safe da yamma to ɗayan nafila ce amma farilla dai guda ɗaya ce a cikin wazifa lazumi ne farillai guda biyu safe da yamma wani kurin rabbika bukuratan wa asila
daga almajirin almajirin ka baba sulmanu musa kaduna makarantar sana'a da kimiyya da kimiyya kaduna alhamdulillah
Allah ya gidanmu Allah ya iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamu da malamu Allah saka shi wani mu da alheri Allah ya gidanmu maza da mata rayu da matattu Allah ya dauka musulunci Allah ya dauka musulunci Allah ya taimaki masu taimakon musulunci Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a kasar mu Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye imanin mu da addinin mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya tabbata addu'o'in mu da addu'o'in da muke musu addu'a albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما امرك الخاتم لما سبق ناصر الحق لك والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم